ma'icen sama ilhadi ga sunaye ba ya nuna ana ilhadi ga sunayen Allah da ayoyin Allah ba to ilhadi ga sunayen Allah huwal mai lufiya shine karkacewa game da su amma ya jibu dangane da abin da ke waje ba abin da an wajibi gare mu mu yi imani da sunayen Allah duka to ka karkace ko ka ƙiyin imani da sunayen Allah ko ka ƙiyin imani da abin da suke karantarwa ko ka yi musu tawili to duk ilhadi ne ga abin da ya shafi sunan Allah shi kuma karkacewa game da abin da ya waje ga sunayen Allah huwa anwa'un kashi-kashi ne ya kaso kashi-kashi annau'ul awwal nau'i na farko na ilhadi ga sunayen Allah an yi sammallahu a ambaci Allah bi malami sami biyi nafsu da abin da bai ambaci kai ne da ka kira Allah da wani suna wanda bai kira kai ne da shi ba kama sammahul falasifa kamar yadda malaman falsafa sun ka kira shi sun ka ce illatan fa'ila haka suke kiran Allah illa mai yin abubuwa mai dalilin da ke yin abubuwa wanda suke kira nature da turanci miyi kaza sai su ce nature miyi kaza su ce nature kaga haka abin ga sun kira shi ko malaman falsafa wasan mahun nasara su kuma nasara sun kira shi aban uba wa isa al'imna isa sun ka kira shi ɗa Allah uba Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki kaga Allah bai kira kai ne uban kowa ba Allah ba uban kowa ba don haka ce mai uba to wannan kaga ilhadi ne fa hadha ilhadun wannan ilhadi ne fi asma'illahi ga sunayen Allah wa kadhalika haka law sammallaha law sammallaha ahadun da wani ya kira Allah bi ayyismin da kowane irin suna lam yusammin lahu bi nafsi wanda Allah bai kira kai ne da shi ba fa huwa mulhidun to shi wannan ya zan mulhidi fi asma'illahi ga sunayen Allah wa wajhu zalika abinda a fuskar wannan anna asma'allahi ta'ala cewa sunayen Allah madawaki tauqifiya tsayayyu ne sai abinda an ka samu ga nasi ba a yarda muna mu mutane mu bayan Allah mu samu Allah da sunan da mu haga dama ba fala yumkinu bayyuwa an nuthabbita lahu mu tabbatar ma Allah illa ma thabata bin nas sai da abin da ya tabbata da nassi nassin qur'ani ko nassin hadisi fa idza sammaita Allah don haka in ka kira Allah bimma lam yusammi bihi nafsu da abin da bai kira kansa da shi ba faqad alhatta haqiqa kai ilhadi wa milta kuma ka karkace anil wajibi daga abin da an wajibi wa tasmiyatul lahi kiran Allah bi ma lam yusammi bihi nafsahu da abin da bai kira kansa da shi ba su'u adabin munan ladabi ne ma Allah tare da Allah wa zulmun kuma zalunci ne wa udwanun da kuma ƙetare iyaka fi haƙi ga haƙin ubangiji la'annahu domin da al'amari yake law anna ahadan da a ce wani da aka zai kira ka gairis maka da abinda ba sunanka ba ausan maka koko da zai sa ma suna bigairis maka da wani suna wanda ba naka ba la'ata bartahu lalle za ka kula da shi kadi ita da aleka cewa ya yi mata addanci wa maka kuma ya zalunce ka ha za fil makhluki wannan ga taliki fa kenan ya an sama sunan da ba naka ba ko ya kira ka da abin da ba sunanka ba to fa kai bil khaliq ina ga mahalicci idan don haka lokacin nan laisa laka haƙƙun baka da haƙƙi an tusammin laha ka kira Allah bi ma lam yusammi bihi nafsuhu da abin da bai kira kansa da shi ba fa in fa'alta in ko ka aikata haka nan fa anta mulhidun kai mai ilhadi hake fi asma'illahi ga sunayen Allah annau'u thani nau'i na biyu na ilhadi ga sunayen Allah an yunkira shay'an ya musanta wani abu min asma'i da cikin sunayen Allah wancan na farko ya kira Allah da abin da Allah bai kira kansa da shi ba ko ya samu Allah wani suna to wannan kuma shi ko ya musanta wani suna da Allah ya kira kansa da shi aksul awwal kaga wannan shi a opposite din na farko shi wancan na farko ya samu Allah sunan da Allah bai kira kansa shi ko wanga sunan da Allah ya kira kansa da shi ya musanta kaga akasi kenan ko fal awwal na farko samallaha ya kira Allah bima lam yusammi bihi nafsu da abinda bai kira kansa da shi ba wa hadha shi ko wanga na biyu jarradallah ya tude Allah min ma samma bihi nafsu daga abinda ya kira kansa da shi Allah ya kira kai ne kaza ka ce a a ba haka nan yake ba fayunkiru lisma don haka ya musanta suna sawa'un dada daidai yake an kara kullal asma'i ya musanta duk sunayen gaba ɗai au ba adaha ko ko sashen sunayen ya musanta ya yadda da wasu amma bai yadda da wasu ba allati tathbutu lillahi sunayen da na tabbata ga Allah fa idza ankaraha sadda duk ya musanta ta faqad alhadafi ya haqiqa yayi ilhadi cikin sunayen Allah in suna guda cikin cikin sunayen da Allah ya tabbatar maka ne kan musanta ka zan mulhidi ka yi ilhadi muna tare wa wajhul ilhadi fiha abinda a fuska ilhadi cikin musanta su annahu lamma athbata Allahu li nafsi lokacin da Allah ya tabbatar da sunan ga kansa wajaba alaina to ya wajaba akan mu an nuthbita halahu mu tabbatar da sunan gare shi fa idza nafainaha in mun ka kore sunan da Allah ya tabbatar ma kansa kana ilhadan ya kasance ilhadi ne wa mailan da kuma karkata bai hada ita amma ya ji bufiya dangane da abin da ke waje abin da wajibi gare mu duk sunan da Allah ya kira kansa mu tabbatar da shi to Allah ya kira kansa da wani suna ka ce a ba haka nan yake ba kai ilhadi wa hunaka minan nasi wancan nan ka akwai daga cikin mutane ma ankara asma wanda ke musanta sunaye wasu sunayen Allah ya ce ba gaskiya na ba kagulatil jahmiya kamar yan zafin kai na jahmiya gulat waɗanda na zurfafa masu zafin kai had na jahamiya faƙalu sun ce laisa lillahi ismu abada har abada Allah baya da suna su suna ko guda ba su yadda da shi ba sa ma Allah suna kamar misalta shi da halittunsa ne bayi su adda suna ƙalu sun ka ce la'annaka domin kai lau azbatta lahu isman da ka tabbatar da suna ga Allah shabbahatahu bil mawjuda to ka kamanta shi da halittunsa wa hadha ma'rufun wannan kuma ra'ayi na sanannen abu ne annahu badilun cewa banna ne mardudun ko wanda abin da ake wa raddi ba ahli sunna ba su yadda da shi ba annau uthali annau uthalithu nau'i na uku na ilhadi ga sunayen Allah an yunkira ya musanta ma dallat alaihi al'asmawa abinda sunayen Allah na dalilantar a kai na mina sifati na sifa ko mahi yawan sunaye suna yana dalilantarwa akan wata sifa shi yasa ake kiransu asma'u sifati sunaye ga asali suna ne amma kuma yana dalil yanzu kamar ar-rahman ba yana cikin sunayen Allah ba amma ar-rahman ai sifa ce mai rahama da an ce mai kaza mai kaza to kaga sifa ce kaga suna ar-rahman ya dullu alar rahama rahama ita ce sifa ar-rahman shine suna me yake dalilantarwa sifa ta rahama ar-rahim mai jin kai kaga ar-rahim suna ne amma yana dalilantarwa akan sifa ta jin kai ina fata kun fahimta to wasu da cikin mulhidai sun yadda da sunan amma sai sun ka musanta siffar da sunan ke, ke dalilin tarwa ba su yadda kamar as-sami'u mai ji sun yadda Allah na ji sai su ce sami'un bila sam'in mai ji ne ba tare da ji ba kaga sai su kore siffar ta ji sun yadda mai ji ne ba su musanta sun yadda amma kuma ba a cewa Allah na ji mai ji kamar ash'arawa da kai mai ji ba tare da kunne ba mun kawo ga magana don ba da kunne ba da mi aka ji da hanci aka ji ko da ƙafafu basirin bila basarin mai gani ba tare da gani ba alimun bila ilimin masani ne amma ba tare da ilimi ka taɓa ganin an yi ilimi babu ilimi an zan mutum ya zan masani ba tare da ilimi ba kaga sun tabbatar da sunayen amma sun kore siffofin da sunayen ke hukuntarwa su ko su an nau'i na uku shi ne ce an nau'u thalithu nau'i na uku ga masu ilhadi ga sunayen Allah an yunkira mutum ya musanta ma dallat alaihi al'asma abinda sunaye na dalilantar akai na min sifatin na siffofi fa huwa shi irin wannan mulhidin yuthbitul isma yana tabbatar da sunan lakin yunkiru sifa sai dai yana musun sifa allati yatadammanu ha hadha isma wanda wannan sunan ya kunshe ta mithla an yaqula misalin yace inna allaha sami'un allah mai ji ne bila sami amma ba tare da ji ba ma'ana mai ji ne ba tare da kunnuwa ba ina kaga aqida ta ash'irawa kenan kaga sun yadda da zamanai sami'un Allah mai ji ne ba su musanta ba sun yadda sabanin jahamiya da sun kace ba a siffanta Allah ba a kiran Allah mai ji ina fatar kun fahimta misali su ce inna Allah sami'un Allah mai ji ne bila samin ba tare da ji ba wa alimun kuma masani ne bila ilimin ba tare da ilimi ba wa khaliqun mahalicci ne bila khalqin ba tare da halitta ba wa qadirun mai iko ne bila qudratin ba tare da iko haka dai kaga tabargaza kenan wa hadha ma'rufun wannan sananna abu ne min al-anil mu'tazila ga mu'tazila da asha'ira wa huwa ghayru ma'qulin wannan abu ba abin da ake hankalta bane ai hankali bai dauka a ce mutun na ji amma a ce ana ji amma ba da kunne ba to da me aka ji thumma haula abin da yasa sun hakore don kada a ce Allah na da kunne don su ga ganin an ce Allah na da kunne an misalta shi da halittunsa thumma haula to in an ce ba da kunne to da me yaka ji dole akwai abin da ya kaji da shi to da haɗa mana mina na thumma haula sannan waɗannan yaj'aluna al-asma'a suna sanya sunaye a alaman alami kawai a alaman mahada alami kawai mutagayira mabambanta fa yaqulu sai su ce as-sami'u mai ji gairal alim daban yake da alimun mai ji daban yake da alimun lakin na kullaha sai dai dukkansu laisa laha ma'ana dukkansu ba su da wata ma'ana as-sami'u mai ji la yadullu ala sami bai nuni don an kira Allah as-sami'u wannan bai nuni akan ji iyaka dai yana na as-sami'u wal alimu zama ne alimun masani la yadullu ala ilmi bai nuni akan ilimi fahiya indahum mujarradu ala don haka su a wurin su sunayen Allah wato sunaye ne kawai ba tare da wasu siffa ba tare da in an ka cewa ne masani ne me ake nufi kenan yana da ilimi to masani ne amma ba tare da ilimi ba yana ji ba tare da ji ba to me to ka ji ba tare da ji ba kaga wannan hauka ce kawai wa minhum akharuna yaqulu kuma daga cikin su akwai wasu na daban da ke cewa hadhihi al-asma'u waɗannan sunaye shay'un wahidun duk abu guda ne fahiya alimun wa sami'un wa basirun da sunan alimun da sami'un da basirun da mutakallimun da khaliqun da, da masu kama da su kullu wahidun duk abu guda ne la taktalifu ba su saba ba illa bi tarkibil hurufi faqad illa ga tarkibin harufa harufan ɗaya na saba amma duk abu guda suke karantarwa fa yaj'alu al-asma'a shay'an wa don haka sai shi mai wannan ra'ayi ya sanya sunayen Allah abu guda duk abu guda ne ya za a yi kuma a ce da sami'un da alimun abu guda ne da sami'un da basirun abu guda ne kaga shi bai ma'ana ba wa kullu hadha ghayru ma duk wannan ba a hankalta ta hankali bai dauka wali zalika na hannu saboda haka za mu ce innahu yadda al'amari yake la yumkinul imanu bil asma'i imani da sunayen Allah bayyuwa hatta tathbuta sai ka tabbatar da mata dan manatu abinda sunayen nan na kunshe shi min sifatin da siffofi sai ka tabbatar da bayyuwa a imanin ka da sunayen Allah ya tabbata sai ka tabbatar da abinda sunayen siffofin da sunayen nan ke tabbatarwa amma in ka ce ka yadda da sunayen amma baka yadda da siffofin da suke dauke da su har yanzu baka yadda da sunayen ba sai mu tsaya nan Allah ya shirya da mu